أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا متاشر ثم قال رضي الله عنه أو النبيتي يدفع ما يضر لطفا منه لا تتهمنا إلهنا فتخزلا لو يعلم الإنسان ما الرحمن يلقى الشرور باهكا إنسان يدفع ما يضر Allah yana tunkuda duk abin da yake cutar da bawa, lutufan domin lutufi lausasa wancin tsayin minhu daga Allah. Ko da a zahiri kana ga ya tsora maka wani jarrabawa ko kuma abin da ka nema ya hana ka, to yana tunkuɗe maka abin da zai cutar da kai ne. Kai ne a zahiri kake ganin wannan mulkin ko wannan kuɗin ko wannan wadatar. In an baka kai kana ga an baka alheri ne. shi kuma Allah yana tunkuɗewan abin da yake cutar da kai ne lutufan minhu domin lutufi minhu daga Ubangiji saboda haka la tattahiman na ilahana karka tuhumu Ubangijinmu don ka roƙe shi bukata ya hana ka ko ka nemi abu bai baka ba to karka tuhume shi ba ta kazala sai ka taɓe ka yi asarar duniya da lahira ladan da ya kamata ka samu na an jarrabe ka ɗin ka rasa kuma abin da kake so kuma bai samu ba idan dai har ka tuhumu ubangiji sai ce lauyi alamul insan da mutum dan adam ya san marrahamanu me ake nufi da ma'anar arrahman bai ce man ba ni ce man yana nufin Allah kenan da ya san wane ne Allah shine man arrahman amma ma'anar matsin yana koma ga ma'anar sunan da ɗan adam ya san me ake nufi da arrahman ma'anar sunan Allah arrahman da ya san haƙiƙanin ma'anarta to yalƙar shiruru zai gamu da dukkan sharrori da ya same shi a rayuwar duniya zai gamu da shi dahikan yana mai dariya insanu shi wannan ɗan adam ɗin ka gane ai insanu nan da aka ce da ya san me ake nufi da arrahman to wannan insanu din yalkashuru da ya tari ko ya yi tarbi wannan sharrori na kuncin rayuwa da talauci ba hikan yana mai dariya yana murna da ya san me ake nufi da rahama ya dafa'u ai ya ruddu Allah yana juyarwa wa yasrifu ko yana kawarwa shi Allahu azza wa jalla yana kawar da ma yadurul insanu abu da ke cutar da dan adam min almasa'ibi na masifu wal ma'aibi da abubuwa na damuwa wannan wa'ibi da masifun zamani duka yana kawar wa bawa lutufan domin lutufi ai judan saboda baiwa ta Allah wa karaman da karamcin ubangiji wa ihsanan da kyautayi na shi'an mai faruwa minhu daga Allah jalla jalaluhu girmansa ya girmama ka gane ai yana yi wa bawa lutufi bila sabayin ba tare da wani dalili ba ba wani abu ka bayar da ka cancanci a maka wannan lutufin ba ba wani toshiyar baki ka bawa Allah ya yi maka lutufin ba a bila sababi li'anna lutufahu ta'ala domin lutufin Allah ta'ala la yanfaku baya gushewa an abdihi ga bawansa tarfata ainin daidai da kibtawar ido bawan kuma kowane iri ne ko mai da'a ne ko mai sako ko musulmi ne ko kafiri in dai a duniya ne ana magana ar-rahmanu to luduhunsa baya gushewa ga bawa daidai da kimtawar ido ta halin da kake ciki kana ga kana cikin takula da matsatsi na rayuwa da kunci to akwai kuma bangaren da ludufin Allah yake aiki a kanka wa ludufuhu khafiyu shi ludufin Allah koyayye wanda a zahiri ana ganin kamar jalala ne amma kuma a baɗini lutufi ne da Allah ya wa bawansa amma ɓoyayyen lutufi abinda ake nufi da lutufin hafi sauƙul masari korowan abin da zai faranta rai min haisul madari amma ta ɓangare abin da yake cutarwa ka gane ai abinda ka nema aka hana ka a ƙarshe sai ka yi dariya ka ce ashe gara da Allah bai bani ka gane ka kai farin ciki an koro maka farin ciki amma ta hanyar da kake cutuwa kai kake ga abin bai ma daɗi ba ko ko kana neman wani aure alal misali aka hana ka ka jarabtu da san yariyar kuma aka hana ka to wannan kunci da ka shiga na an hana ka Allah bai baka ba to ya koro mu abin da zai falanta ma rai ne ba za ka gane ba sai a gaba ko a duniya ko an je lahira ka ce galaba da Allah bai baka wannan matar ba ya kolo maka abu da zai faranta rai amma kuma min haisul madari ta bangaren abu da yake cutar da kai wa huwa lutful ko jamil shi ake ce masa lutfi kyakkyawa shine lutful khafiyu shine lutful jamilu allazi yakunu badinuhu ni'matun wanda badininsa a boye akwai ni'ima a karkashi a ɓoye amma ido baya ganinta wa zahiruhu amma mabayininsa likimatun azaba ne a baɗininsa ni'ima ne amma a zahiri ana ga azaba ne kana cikin wahala da damuwa da tashin hankali amma hana ka abin shine kuma ni'imar au ko kuma ta ƙulu kana iya cewa baɗinuhu jamalun baɗinin wannan nudufin jamala ne a shimfiɗa a kwance a cikin baɗinin wa zahiruhu jalalun amma mabayyanin lutufin nan jalala ce ana ganin kana shan wahala ta rayuwar duniya amma kuma a kwance akwai lutufin Allah a ciki wala me yasbutu li guduwil jalali ba wanda yake iya tabbata ga bayyanar jalala illa ahlul kamali sai ma abota cikan daraja bayin Allah masu cikakke daraja su ne suke iya tabbata in jalalar ta bayyana ma suna nan a cikin godiyar Allah ba abin da ya raurawar da zuciyarsu tsakaninsu da Allah to ba wanda yake iya tabbata ya jure ya shanye idan jamala ta bayyana illa ahlul kamali sai ma abota cikar daraja wani misali da wanda suka yi usuli alhaqqu ta'ala kaga shi Allah ta'ala yuridu ko yaushe yana nufin an yi ƙarriba abu da ya kusantar da bawansa ilaihi zuwa ga zatinsa ka gane ai saboda hadisin hadisul kursi da yake cewa wala in atani yamshi ataituhu har walata in ya zo min yana tafiya yana takama a hankali ni zan zo masa da gaggawa ko wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an to kaga koyaushe shi Allah yana nufin ya kusantar da bawansa ne ilaihi zuwa gare shi wa yadwi masafatal bu'di Allah yana so ya nade ni sannan ko fagen nan na nisa bainahu wa bainahu tsakanin sa da bawansa bima yusallidu alaihi to yana nada wannan nisa da yake tsakaninsa da bawa ne a dalilin abin da yake tsora wa bawa min izayatil khalqi na cutarwar halitta ya ga bayi suna bayan Allah wato ‘yan adam suna cutar da shi ko sun tsane shi ko sun ƙi shi walfaƙar ta hanyar wani kuma a tsora masa talauci wal'amurabi da jinyace-jinyace wa gairi zalika da wani wannan mimma yi ulimin nafsa daga abin da yake sa wa zuciya da ɗaɗi abin da zuciya na adam ba ta so tana jin ciwo wannan kuma a dalilin sa ne Allah yake naɗe nisan da yake tsakaninka da shi sai zo ka zo kusa da Allah idan ka hakula da wannan abin da ya tsora ma. Summa innal abda ka sani shi bawa al'ada ce ta ɗan adam. Za ka same shi ya firu yana gudu a na gabalin wannan izayatul khalqin da talaucin da jinyace-jinyacen da tsanani na rayuwa baya so yana yana gude mata. Har ka gan shi ma wa yasalullah yana yana roƙon Allah. Ayyub idahu ya nesanta shi an haga wannan kunci na rayuwa. suka ce da ahli dali a dalilin jahiltarsa da ƙarshen al'amarin wa kubihi fi'lihi da mugun aikinsa walizalika ko a dalilin haka ne warada hadisi yazo fi ba'd al-akhbar a cikin shashin labarai na na hadisul qudsi yaqulu Allah ta'ala Allah ta'ala a hadisul qudsi yana cewa ya abdi ya kai bawana kaifa urihika ta yaya zan hutar da kai bi dafi ma bihi arhamuka a dalilin tunkuɗe maka abin da da shi ne a dalilinsa nake jin kanka kai ba ka san tsanani ba ka san takura kuma da shi ne nake so na ji kanka ina dora maka shi dan na ji kanka to ta yaya zan hutar da kai na janye maka kunci da damuwa da talauci da jinya a marka ka ji daɗi a duniya alhali in ka je lahira azaba zan maka to ta yaya urihi ka zan hutar da kai bi dafi da tun kuɗe maka ma abin da bihi a dalilinsa ne arhamuka nake jin kanka yace fal arifu kaga shi arifi wanda ya san Allah ya san waye Allah ya san waye ar-rahman din huwa allazi yatadawwaru shine wanda yake jujjuyawa bi jami'il adawari da dukkan jujjuyawan zamani li yaqdi jami'al awtar domin ya hukunta baki ɗayan zamaninsa watalawuni da nau'antuwan halaye halin daɗi da halin kunci ma'al ashiya tare da abubuwan da suke gujiro masa to wannan huwal adabu ko shi ne ladabi da ake nema ma'aha tare da halara ta ubangiji wal khudu da kankan da kai ma'al haqqi tare da alhaqqu tabaraka wa ta'ala fiha a cikin dukkan wannan jarrabawa wa amma man kana ya'rifu fil jamal amma wanda yake tunawa da Allah a cikin jamala Allah ya ba shi jin daɗi ce alhamdulillah Allah ya mun ni'ima dunal jalali baya tunawa da Allah a lokacin jalala sai ya fushi ya ga kamar shi kadai Allah yake ki ko wa bil alayi yake tunawa da Allah a lokacin da yake masa kyauta duk abin da yake nema Allah yana bashi a wannan lokaci yake tunawa da Allah dunal mai baya tunawa da Allah lokacin da ya hana shi abin da yake nema wa fil izzi yake tuna da Allah a lokacin da yake cikin buwaya duna zulli baya tunawa da Allah lokacin da yake shiga kafkanci wa fi sihhati yake tunawa da Allah a lokacin lafiya duna lamrodi baya tunawa da Allah a lokacin jinya wa fil gina yana tunawa da Allah a lokacin wadata duna alfaqari amma baya tunawa da Allah a lokacin talauci sai ya tsimauce wa fil raka yake tunawa da Allah a lokacin yalwa duna shidati baya tunawa da Allah a lokacin tsanani to duk wanda ya zama haka fa innahu kazib wanda makaryaci ne in yace shi shi sufi ne ko yace shi muridi ne ƙarya yake ina fata an gane Allah so a cikin halin yalwa da kuci duk ya zama halin ka ɗaya ne tsakaninka da ubangiji illa iyaka a lokacin yalwa ka yawaita godiyar Allah a lokacin kunci kuma ka yawaita haƙuri da kuma roƙo Allah ya yaye maka. Wa menene? To, ina ga yayi baka shi ma yana cikin baitin? To, hamzar ce kenan. Iƙazun wato faɗakarwa kamar tambihun ne daga aliyakazatu. Aka ce, ko? iƙazun faɗakarwa farkarwa ga masu gyangyaɗin rafkanwa ya ce ƙultuli kuma sai na ce in arafta idan kasancewa allah nudufan layi nudufin allah layan fakku baya gushewa alka gare ka yaumin daidai da yini guda ma koyaya ake ciki dai kana tare da nudufin allah to in ka san haka la tattahiman na ilaha na karka tuhumu ubangijin ai la ta zunnu su a bina kar kai mummunan zato ga ubangijinmu ka dinga ganin kamar Allah ya ki ka kar kai wa Allah mugun zato wa khaliqina kar kai wa ubangijin mahaliccin mummunan zato fi fi'ili cikin aikin sa da yake aikatawa bayin ibadi tsakanin bayinsa kai ma bawansa ne ko kai ya dola to kar ka masa mummunan zato wa takazala sai kai asara ai a duka yadul inaya hannun nan na kiwon ubangiji sai ta nisanta gare ka ba da kurbi bayan da ka zo kusa ga Allah lokacin da kake yalwa kake gode masa kana kusa da shi to idan ya tsola maka jalala idan kai fushi ka gudu to yadul inaya ma sai ta nisanta gare ka bayan da kana kusa da Allah wal wilaya da hannu na wilaya na kauna da soyayyar ubangiji wata da aluka yadul inaya sai ta sai ya kai min ahlul jinaya daga ma'abota laifi yanzu kai ka zama mai laifi ka gane ai wa ma hamala hazal insanu ba komai yake daukar wannan dan adam mai mummunan zato ga Allah ba Allah zununin sai a ga yin mummunan zato bi rabbil insi wal janni ya muna na zato ga ubangijin mutum da aljan ba komai yake sashi mummunan zaton nan ba illa li jahalihi sai a dalilin jahiltarsa bi makanatil karimil hannanil mannan irin jahilcinsa ga matsayin Allah alkarimi mai karamci alhannani mai kaunar bayinsa almannani mai yawan baiwa wa illa to sai mu tashi lauya alamul insanu daya baitin dan yana da yawa shi ma alhamdulillah